الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح القاتل وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام kashi kuma Allah yau wannan rana ta alhamis ashirin da biyu ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha uku ga watan Afrilu dubu biyu da ashirin da uku miladiyar annabi Isa alaihi salam cikin yarda Allah za mu ci gaba da karatun da ake yi kuma za mu ci gaba da karanta sura ta gaba inda muka tsaya to me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون to eh, ci gaba da karatun jiya annabi ibrahim alaihi salam ya yi baki wanda mala'ikun allah ne wanda jibrilu alaihi salam yake jagorantar tafiya sun yada zango za su wuce salo wajen annabi lutu alaihi salam da jama'a to bayan ya karbe su an musu hijima ta girmamawa duk da wannan hijima da aka yi musu ba su ci komai ba da ba sa cin abinci mala'ikun Allah ne da ya gano haka to sai Allah sai ke faɗa cewa kala sai annabi Ibrahim ya ce ba ma karɓo kuma ayyuhan mursalun menene labarin ku ne An- annabi ibrahim alaihi salam ya faɗi wannan saboda ya ga halinsu cewa lallai wannan ba mutane ba kuma lallai akwai magana kuma da jilladawa wannan wuri da suka zo ba nan iyakar tafiya suke nan ba kamar akwai azama za su ci gaba da tafiya ne sun yada zango a gidansa sai ce mai labarin kuri to kun ga wannan yana nuna mana wato adab adabu ziyafa na duk na karɓan bako sai bayan bako ya nutsu ka fahimce shi sannan ka tambaye labarin ka tambaye su mai labarin ku ne ma kan ko mai labarin ku ne ya koya nan manzanni a yi halmursalon kaji abin da ce kaga ya gano cewa ba mutane ne manzannin Allah ne mala'ikun Allah ne to shi kenan da ya musu wannan tambayar ya gano cewa wannan bishara da ya musu da suka yi masa cewa matar kasara za ta samu ɗa har da ma jigogi to ya san ba wannan kadai ya kawo su nan ba sai magana shi yasa ce ma ka ko kuma yiwa musul to
قالوا إنا إلا إلى قوم مجرمين
kalu sai suka ce inna ursilna lallai mu an aiko mu ne wa ya aiko mu Allah ila kaunin mujrimi zuwa ga mutane wanda suke masu jarima ta kafirci ita jarima mujrimin jarima hawa biyu ce akwai babba akwai karama to wannan babbar ce mujrimi ne ga jarima ta kafirci ga jarima ta luwai amma ala ra'asihim jarimar kafirci to shi yasa Allah ya ce inna ursilna ila qaumin mujrimin Allah ya faɗa a bakin mala'iku cewa Allah ya aiko mu ne zuwa mutane mujirmai kafirai ga kafirci ga wani aiki na musamman da suke na sako wanda ba taɓa yi ba na ta'inci shine shine duwani namiji yana neman namiji kaga su zama mujirmai kenan jarima in ka karanta fiqh al-fiqh al-islami zaka ga akwai babi na jarima jarima shine idan mutum musulmi ya jarima shine kamar kisan kai kamar sata sata da maka fashi da makami duk jarima ne kamar abin da ya shafi a wato kwace ko abin da kuma ita rai ka bi mace da karfi ka amfani da ita duk wani jarima ne to su wannan babu a nan ya fi karfi a kan jarima ta kamirci da ruwa wannan mutane suna da abin lura na musamman shi ya sa akwai ibra akwai aya akwai fanso kan mutanen zafi kamar yadda tarihi ke nunawa za mu gani a Allah ce لنرسل عليهم حجارة من طين dalilin aiko mu zuwa ga mutanen annabi Lut mu je wannan gari kyan shi ne ba na fiha muka je da musu ba da mun shiga garin kawai da nursila alaihim idaratan min di da mun mu aika musu duwatsu wanda suke an dafa su dafaffun duwatsu da wuta wanda yunku ne mai kama da dutse shi yasa Allah ya kira hijaratan min din wato ɗin yunku taɓo shi ne ɗi hijara kuma dutse to amma don a nuna maka wannan taɓo da aka dun aka dule shi to dutse ne kuma amma kuma taɓo ne min ɗin ne taɓo ne asali amma ya koma ya zama dutse saboda ana so a azabtar da shi a azabtar da mutanen da wannan dutse hijara ta min ɗin musawwamatan مسومة عند ربك للمجرمين musawwama wannan dutse wacce asali daga yunku tana da alama shine mu'allama ko mu'allima mu'allama shine yake fasaha cewa kowanne an mata alama musawwamatan kowane dutse dunkulen dutse mai wanda aka narka shi da wuta da sunan mutum a ciki shine musawwama kasa wannan ya gaba laifi idan a ce zubo da bala'i za a yi kawai duwatsu za a dinka rufu kila wani ya kokarin tserewa ko kan mai uwa da wani kan mai uwa da wani wani zai iya tserewa amma ka ji yadda Allah yake azaba sai ce musawwamatan kowane dutsen duk gudun ka inda duk zaka da ita wannan an turo ta ne dutsen kawai saboda kai bala'in yayi yawa sawama da inda rabika da musrifin wannan kowace dutse da alamar mai ita kuma ba dutse da ba karkace in an sako dutsen shi kenan mutum ya fada a ai rubdugu ne marrudin musawwama ta auni gurin ko marrudin mamdud mutatabi ne mutatabi ne shi ne mamdud musawwama ta inda rabika wata aya mutatabi ne wannan ya in ya sako kan mutum da sunan shi haila wannan nan tafi shi ma da sunansa haila wannan nan tafi da musulmi saboda mai saboda kafirci da kuma neman maza kafirci da neman maza wannan duk labari ne annabi alaihi jibrilu alaihi salam tunda shi ne shugaban tawaga yake ba annabi ibrahim labari cewa ga abin da ya zamu bayan nan za mu wuce dai ga abin da za mu musu to da annabi ibrahim ya ji wannan sai ce inna fi allah a wata aya ne sai ce allah sai ce nahanu a'lamu man fiha ai mun ji ka sanin wanda yake wanda yake akwai duk mun san akwai akwai dan uwan ka a ciki ai mun ji ka sanin cewa da zuciya ai ai akwai yadda za a yi za mu tsare shi ne da shi da jama'a sa wanda suka yi imani to فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين to shine ka gani ba a karajina bayan wannan eh, mun je wato sun tafi kenan sun yi sallama da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai suka danna suka yi gaba suka tafi ainihin sadu da suka je sadu kuma haka aka yi waja'alna aliyaha sabila da suka je garin sadu sai da aka saki wannan duwatsun musawwamatan kowanne dutse aka ragargaza su kowanne sai kuma aka daga garin gaba ɗaya a dutsen aka ɗaga shi sannan aka cifo shi jina Allah ce ba karajna man kana fiha min almu'minin to mun fitar da wanda yake cikin garin daga mu'minai wato akwai gida ɗaya tak wanda shi ne gidan mu'minai shi ne gidan annabi lot alaihi salam shi kaɗai ne muka fitar a cikin gidajen sadum nan an ce shi lot ɗin da alaihi salam da iyalansa iyalan nasu aka ce shi ya'ya gare mata an ce ‘ya'yan shi mata su biyu ne kadai a wani a wasu tafsiran da dole hikiman Allah illa ba aka wuce wannan matar an ce wannan matar dai ta garin ci wanda ya aura ta nan to eh, wani kaurin aka ce matan shi sun kai uku ne amma nan Allah ya faɗi iyalansa su da shi da iyalansa da matarsa an ce matan da suka kasance a wani lokacin biyu ne akwai wacce take taimakon yan uwanta wato mutanen sado ita suke ba su labarin ma in an yi bako yadda suke yi a sado idan aka yi bako bako ya shigo gari sai a kunna wuta kuta ake kunnawa sai ka hango hayaki duk inda ka ga hayakin wutar ya taso to an yi bako kenan rana akwai harka waliyatilla to sai a je gidan za a yi tururuwa gidan sai a je wajen wannan bako a kama shi ake neman shi wannan musifa dai wace to shine a nan ma wato iyalinsa da kuma ‘ya'yansa mata guda biyu sai matarsa ɗaya illam ra'atu qaddarna innaha la min al-ghabirin aw ta'aya ne sai matarsa wacce Allah ce mun kaddara ita tana daga cikin albaqi na bil azab tana daga cikin walwal zuwa cikin azaba saboda taimakon da take lokacin da bakin nan suka je garin Sadum annabi wato salam shi Jibril Jibril alaihi salam da jama'arsa sai suka shigo gidan gidan babban gida gidan wannan lokaci ba kai tsaye daga zuwa suka shiga suka shiga da su mutane da suka tafi nan ba su canja ba tukuna kafin azaba ta zo su suka shiga gidan nan annabi lut suka yi sallama wannan mata sai ta ga baki shi ya gane su amma ba wanda ya gane shi ya gane saboda ya san abin da ake ciki Allah ya mai wahayi cewa dama suna nan zuwa to saboda haka da suka je ana tattaunawa ita ko ta gaba ne kuma ga su larabawa kyawa sai ta sai ta sai ta fara yankuwa dama haka take sai ta shiga gida gida tana yankuwa kai gida ba mai gida ya yi baki mai gida ba ya yi baki mai gida ba ya yi baki kafin azabar ta sauka masu tsautsai daga cikinsu sai suka rika shigowa gidan da suka shigo gidan kowanne da ya shigo mala'ika jibril alaihissalam sai ya shafa shi sai ya dawo fuska da baya da gaba duk daya kai ta an shafi ba ido ba hanci ba sai ya zama kamar abin nan to bayan an yi wannan to kuma shi ne sai jibril alaihi salam sai ga sauran mala'iku sai ce to za mu fara aiki sai kai sai iyalin fita ya ga musu yadda za su fita da dare kawai si- si- ya nuna musu inda za su ka fita shi ne sai marubutu musamman wanda ya sarrafi sai wannan musamman wanda wannan duwatsu masu azaba na azaba suka fara aka fara cillo su daga sama bayan an cillo su duk an halaka ko sun halaka kuma sai aka daga alƙaryar aka cike ta to me Allah ya ce kuma wajen nan فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وما وجدنا فيها فمصاب كومي أو النجرين ستوبا معنا با والمؤمنين غير بيت من المسلمين إما ونجدا ونجدا مسلمين tunan gudun akwai maganganu da yawa mutazilawa sun yi aiki da yawa nan suna daga cikin hujjojin mutazila har ma wasu daga cikin malamai ahlus sunna in ka duba tafsirin imamu abul barakat imamu nusufi shi ma ya kawo ra'ayin mutazilawa cewa ba bambanci tsakanin mumini da musulmi mu kuma ahlus sunna akwai bambanci kullu muminin muslim wa laysa kullu muslim mumin wannan shi da aqida ahlus sunna kowane musulmi kowane mumini musulmi ne amma ba kowane musulmi ne mumini ba to nan malamai sai suka ce to kun ga inda aya ta ce fa akhrajna man kana fiha min almu'minina kun ji kun ji mu'minina ko sai Allah ce fa ma wajadna fiha ghayra baitin min almuslimina kun ji hujjar mu'tazila da sauran wasu daga cikin ahlus sunna kenan fa akhrajna man kana fiha min almu'minina sai muka fitar wanda suke daga mu'minai wanda suke cikin wannan gari muka fitar da su daga garin domin kada azaba ta same su sai Allah kuma ce wa ma wajadna fiha ghayra baitin min almuslimina ite wannan da gidan gida ɗaya ne gidan annabi lutu alaihi salam ne da iyalan shi da ƴaƴan shi guda biyu mata nan an ce musu mu'mini nan an ce musulmi ne imamu nusufi sai ce wannan yana nuna a tafsirin sa sai kisa wannan yana nuna da musulmi da mumini ɗaya ne kawai duk ɗaya ne mu ta zilawa ma akan haka ce ma mu ta zile a wajensa musulmi mumini ne mumini musulmi ne amma wajen jamhurin ahalus sunna abin da ya zana ce jamhur mafi yawa ke na majority na ahalus sunna domin imamu nusufi ahalus sunna ne kuma ko cikin malamai ma na tafsiri wanda suka tafi akan cewa da ɗaya da musulmi da mumin amma da kowane malamai kamar yadda zamu gani a nan imam ah, ibn kafir sai ce ihtajja bi hadhihi al-aya man zahaba ila ra'yi al-mu'tazila wannan aya mu'mini da muslimina wato masu tafiya akan ra'ayin mu'tazilawa cewa da musulmi da mu'mini duk abu ɗaya ne sai ce wanda suka kafa hujja sun tafi akan wannan aya wani ma'ana kaga imam ibn kathir abin da yake nufi daga cikin ahlus sunna wanda suka tafi akan ra'ayin mu'tazilawa sun kafa hujja da wannan aya min man lam yufarriq baina musamman iman wa islam akan cewa ba za a bambance tsakanin a kira mutum imani da islam ba da imani da islam da abu ɗaya ne in ji masu wancan ra'ayin mu'tazilawa da wasu ba abun ahlus sunna wanda suka tafi akan wannan sai ce da annahu atlaka alaihim almu'minina wa utlika alaihim almu'minina wa rusulina saboda a wannan aya an ce mu'minina an ce muslimina an kira su lokaci daya wa hadha al-istidlal da'if imam ibn kathir abul bida rahimahullah sai ce wannan hujjar rarrauna ce لأن هؤلاء kanu kawon mumini saboda wa'yancan mutane mutane annan gul da jama'a san muminai ne wa inda na imam ibn kasir yace a wajen mu ahlus sunna anna kullu mu'minin muslimin la yan la yanhaqis a wajen mu cewa kowanne mumini musulmi ne amma ba kowane musulmi bane mumini shi ne layin hadis layin hadis ba za ka ce kowane musulmi mumini bane ba misali musulmi musulmi ne da ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka zama musulmi to akwai abin da gaban ka ake so su kaga suna yi ta ga gaban ka ta tashi tana aiki kuma tana aiki tana sallah tana ziyara abin da mutum iyaye tana kaza tana sada zumunci tana aikin alheri tana kaza kaza ba a jinta tana yin abin da bai dace a baki ba to wanda mumini ke amma da kace la ilaha illallah musulmi ne an gane ko ban banci kace la ilaha illallah musulmi ne Ah, musulmi za ka same shi yana kan kisan kai ina har ba mutum ya kashe mutum ya ce Allahu akbar ko ka ga wani mamun ne bane musulmi za ka samu gidan caca ka samu musulmi barawo ka samu musulmi maciyin amana ka samu musulmi shayin giya ka samu musulmi yanzu a cikin musulmi akwai da ba ta azumi ba larura kuma ana samu suna na koyi ba ta azumi kuma duk wani aiki na ibada ba ta yi amma musulmi ne to shi yasa ne abul fida ya ce wa indana anna kullu mu'min muslim la yanqi a wajen ahlus sunna dukkan wanda musulmi mu'mini musulmi ne amma ba ka ce kowane musulmi mu'mini ne ba mataki ne islam iman ihsan ko ko ka ce al-islam al-iman at-taqwa takawa hada suke da imani da lisan shi lisan wani abu ne daban wanda ake lullubewa da takawa to nan kun ga sai bai bai gama magana ba sai ce fattafaqal ismani hauna li khususiyat al hal an hada sunan guda biyu ya zama guri daya an ce mumini ne da musulmi ne saboda khususiyat al hal a yanayin da suke ciki musulmi muminai ne su ba su yadda sun shiga cikin aikin luwaɗi ba musulmi ne saboda haka min ba su aura a kira su da wannan su shi ne abin da malam yake nufi ya ce wala ya zama zalika fi kulli halin ba zai taɓa yiwa wannan halin ba khususiyatul hal kullum a ce musulmi mumini ne mumini musulmi ne ba zai taɓa yiwa sai dai mutum daga musulunci ya tashi ya gaba ya zama mumini kamar yanzu misali a fuskar azumi wuce ta azumi dukkan wanda yake nan gurin mobili kamar karatu na ran a fuskar azumi kuma na yi imani a fuskar sallah ba domin babu aula wanda zai zo zauna ya ci karatu min babu aula kuma a ce sallah ta zo a ce ba zai je sallah ba layo hankali ba zai dauka ya yi azumi ya yi buɗe baki akwai buƙatar kila ya yi wani aiki ko na abu akwai buƙatar ya huta dan yi shimfiɗa ya musamman zafi da ake ya kwanta ya ɗan sha iska ya sha kunu ko ya sha shayi ko ya ci tuwo ya mai yawa yana buƙatar ya kwanta ya huta sai ce a wani ya taso ya zo da karatu ka ga mai babu aula kuma sallafa lalle kam ya yi sallah to kaga kenan kusan duk wanda suke nan za ka kira shi mumi ya fi ya samu wannan igiyar ta biyu ya fita daga ya yi gaba daga musulmi ya zama mumini to sai jalalai ne kuka duba cikin tafsirin jalalai ne akan wannan aya malamai suna ta kai komo a wajen tafsirin aya shi yasa ake wannan bayani sai jalalai ne ke cewa wusifu bil imani wal islam shi karara ya fito za ku ji bayanin shi ya fita sai ce wusifu bil imani wal islam mutanen annabi lutu alaihi salam ahalinsa kenan wanda suka yi imani an siffanta su da imani da musulunci a lokaci ɗaya ai un musaddiqu na bi qulubihim imamu jalalaini malam jalalaini ce ai sun gaskata da zuciyarsu amiluna bi jawarihim abba a zuciyarsu sun yi imani kuma suna aiki da me da gabansu kaga sun yi imani da Allah da kuma annabin Allah ruhul alaihi salam kaga musulmi da kenan kamar sun ce la ilaha illallah nabiyullah nur rasulullah an gane sannan kuma bi jawarihim sun yi aiki da gaban su kaga sun zama mu'mini kenan domin barnar da ake cikin garin sa su ba su shiga ba ba a yi da su kaga sun zama wato sun aiki da gaban su kenan to saboda haka nan dai a takaice duk musulmi kada ya sake ya tsaya a igiya daya kar ka sake a je lahira kana da igiya daya ka zama kila wa kala kenan in ka shiga la ilaha illallah alhamdulillah ka shigo ciki to daga nan ƙara ka buɗe kofa ta gaba gaba da la ilaha muhammadu rasulullah to yi aiki da gaban ka ka zama mumini kenan to in ka tsaya a mumini kadai ma ko da yake magana mumini ya fi karfin kadai to in Allah ya yarda rayuwarka za ka ga abun ya tafi kuma sai ka ga an cika da imani insha Allah Allah ta mu dace to da Allah ya ce وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم wa tarakna fiha aya muka bar aya alama izna a wannan gari na sadu lil ladina yakhafuna al'azab al'alim ga wanda suke tsoron azaba mai radadi duk wanda yake tsoron Allah ne dai sadu to zai kare jin tsoron Allah malamin yace sawi abqaina bil qura al'alama mun bar wannan garin mun bar wata alama wa hiya tilkal ahjar wa sakhr al mutarakima ko wa sakhr al mutarakim a wata ibara ne shi ne in ka je garin sadu wannan za ka ga garin akwai alamar wannan duwatsu da manyan duwatsu alhijara ƙananan duwatsu da kuma manyan duwatsu mutaraki wani kan wani yanzu in ka je za ka yi walma'ul aswad wanci da kuma ruwa a kowane fili da ruwa ya taru za ka ga har yanzu gurin wari yake sai ce yushahidu ha manyan murbi arziki duk wanda ya je garin zai zai gani da idansa Allah ya ba mu kuɗi mu je wallahi irin wannan ziyara tana da daɗi siyaha ba ya ce Allah ta'ala yana cewa fantashiru fil ardi fanzuru kai makana ardi wani mukaddimi ku je ku siyaha ku yawo ku tor ku gani karshen kasa irin wannan ziyara tana da imani wanda suka je garin Sado suna faɗin wannan har yanzu gurin yana nan yana wari har yanzu kuma wannan duwatsun mutarakin din suna nan yadda aka kifa kaza ga a kwanci haka an kifa din ta sun kifa yadda dai aka faɗa din imamu sawu ya ce ya shahidu ha man bara ke da arabi wanda zai gani za ka gani da idanka daga daga daga yaman daga arfa a bayan arfa a makka kenan akwai hanya ta mota zuwa Yaman ba nisa daga Yaman Yaman zuwa Sana'a daga Sana'a har zuwa inda aka yi wannan baro ne wallahi Allah ba mu dama yanzu kaga irin suka wanda suka yarce to ni na je gurin na ga kaza kaza kila ma sai ya zo da hotuna na gurin sai ɗan ko hotuna ya nuna wani hoto kun gani irin yadda aka kun gani wannan wannan wannan kokin mai waye a ce kokin bai kewaye shi aka yanzu da ita bai nan ma ba a zuwa wurin har yanzu gurin wari ayoyi suna nan da yawa wallahi in Allah ya bada labarin abu sai ka abin yanzu kamar badar filin badar har yanzu in ka je gurin sai ka ga alamar kura yadda aka fafata da arna a gurin sai ka ga alamar har yanzu shekaru dubu da ɗari hudu da yau to in ka ji ƙur'ani motsin ka har yanzu yanzu in ka je duk inda za ka ji an ba da kisa je ka gurin za ka ga abu manzon Allah yana makka fa yana madina ya ake faɗin wannan sallallahu alaihi wasallam to mai Allah ya ce وفي موسى أرسلناه إلى فرعون بسلطان To مبين wannan a taƙaice iskar Nabiyullahi Lut alaihi salam da mutanen. Mutanen su sun halaka Allah ya halakar da su ya tsira da shi da iyalansa da masu ƴaƴansa mata guda biyu. Wa fi Musa har ilau a maganar labarin iskar annabi Musa. Nan ma akwai izina. Iz arsalnahu lokacin da muka aiko annabi Musa ila fir'auna zuwa ga fir'auna bi sultanin bi da hujja mabayyaniya imam sunni yace bi hujjatin wadiha to ban mu bi hujjatin wadiha hujja bayyananniya duk wanda ya gani zai gani tar mazazai hujja ce fitacciya shine sun ban mu bi imam ahmad sawi sai ce wahiya al-ayat tis tisa ayati hujjatun wadiha din sune ayoyi guda tara din sai na ce ƙultu tilkal ayatin wannan ayoyi guda tara wanda dai ana ta karanta su sanda hannu tufana jara arsana ilmin jara da wani kuma da wata fadi a wadda ma'ayatin mufassalat guda guda shida kenan ana ko guda takwas sai na ƙarshe shine ainihin wato wato tufana da tufana da kuma da Allah da ya faɗa a ƙarshe ce rabbana ala amwalihim wa shudud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim wa shudud ala qulubihim na takwas kenan na dis ala amwalihim na takwas kenan wa shudud ala qulubihim shine na takwas wannan ayoyi guda guda tara ga sanda aya ce hujja ce ga ainihin wato hannu wanda yake fitowa ya haske aya ce ga tufana wanda ainihin wato wa tufana musa wata tufana sai ya cinye garin bayan tufana din aka sako musu fari suka dinga cinye musu amfanin gona har da jarirai ka haɗe jarirai ka sai ka ga an cire mai hanci fara ka cire masa hanci bala'i ne suka dinga mamawa da shi su dawo aka sako musu farfata wani kummala riga kwarkwata kai kwarkwata kafa kwarkwata ko ina kwarkwata suna can goge goge suna abin da kwarkwata kwarkwata bala'i ce ko san yanzu kwarkwata ba ba kwarkwata sun ta cikin jama'a yanzu ko amma da can baya baya wallahi kwarkwata ko da zan kai shiga cikin kaza mai akwai ta kai shiga cikin kaza mai zai kwarkwata kwarkwata mutum ba ce na to a sayar ko a ji ko to ai dama sannan ai gidan kazanta ne kosel kajifa dan dai kuma gaskiya ya faɗa kosel Allah kiyaye to sai kaga akwai akwai kwani kwani kuma suka zo sun mace tana dafa abinci sai daga kwado a ciki da Allah ne mai kai kwado cikin ruwan zafi kai ka san ture ne daga Allah sai kin dora gari kina dafa abinci sai kin buɗe sai ga kwado yana ta wasa a cikin ruwan zafin da abincin yana kuɗa musu idanu ba fadiya sai wata ma shi ma jini sai ka tsakura za ka sha sai ka ga jini ka ɗauki wannan ka ta kula ne sai ka ga jini komai jini da abin da ya shafi ruwa aka mai da shi jini a yakin mufassala sai kuma da ƙarshen sai da tsaye da annabi Musa yanki da su sai wata addu'a rabbana bis ala amwalihim dukiyar nan da suke tagama da ita Allah ka shafe ta ko Allah ya shafe ta bayan ainihin wato shafa dukiyar sai ce washdud ala qulubi zuciyarsu su ji kunci kullum dukiyar ta jin bala'i kamar tashin hankali yanzu misali kamar a tilla ka sama ko kana kana kana sama haka sai a sako ka kafin ka kafin ka zo kasa ya zaka rika ji ai zaka rika jin ba daɗi inji za ta yi kaga ai za ka ji ya za ka ji sai ka ji gaban ka rafa shi ne ta yi daidai ku karka jin tashin hankali to a ƙarshen wannan ayoyi guda tara su ne wanda Allah ta'ala ya aiko ya ba annabi Musa suka zama hujja gare shi kuma hujja akan bani Isra'ila wanda Allah ta'ala ya aiko shi ainihin wato wajen su to za mu ga Allah maɗaukin sarki za mu ga a wannan yadda yadda Allah ta'ala ya nuna mana idan muka karanta aya ta gaba sai mu ji me Allah ce ci gaba فتولى بمؤمنه وقال صاحب أو مجنون Ah, da Allah ya yi ko annabi Musa alaihi salatu wassalam zuwa Fir'auna Allah ya ce musu fatiha Fir'auna kai da kai da ɗan uwanka Harun je wajen Fir'auna fa qula inna rasul rabbil alamin ku ce masa mu wanzan ubangijin talikai da suka je suka daɗe kamar gida kamar yadda imam al-bagawai da sauran malaman tafsiri suka ce eh, sai da suka shekara ba a ba su izini ba sannan bayan shekara aka ba su izini eh, suka je gaban fir'auna suka je suka gabatar da sako fatawalla bi rukuli sai ya juya baya daga wannan sako bi rukuli da shi da jama'arsa wa qala sahirun sai ce aha wannan sihiri ne an zan cincin muna da su a nan gari aw majnun ko kuma dai kai kila ma wai yana da tabbar hankali wal yazza to in kuka dauko wannan har ayoyin gaba akwai izina da yawa akan istar Fir'auna da annabi Musa. To za mu ji anan yadda Allah ya yi shi, karanta ayar gaba. Fakar nahu, فأخذناه وجنوده فنبذناهم من اليم وهو مليم eh, fakar nahu wa junudun. Ainihin sai muka tamki Fir'auna da rundunarsa. Wani baznan biliyan ne wa umuri, wa umuri, ko haka ne? Sai muka watsa shi cikin wannan teku yana abin gari da shi da jama'ar ta. To wannan dogon magana ta maganar fir'auna ayoyi dai kun gani duba suratul hudin da dai suratul shu'ara sai maganganu da sauran surori da yawa suratul baha ma ta yi maganar fir'auna akwai wurare da yawa to nan za mu ga eh, lokacin da shi annabi musa ya isa wajen fir'auna ya isar da saƙo bai karɓa ba ya yi mai gori ma yanzu kai ne za ka ce Allah ya aiko ka bayan kafa gidan nan ba daɗewa kaza kaza kaza a takaici dai bai karɓi kiran ba sai har ma ce in sihirin ne muna da saha aka kira sahara na gari suka zo suka taru annabi Musa ya kare su cikin kisar Fir'auna dai ba wani abu bane wanda kusan duk mai jin wa'azi ya san kisar fir'auna da Allah ya musa to lokacin da abin da ya faru ba a kan nawo wani to bayan ya yi ɗagawarsa ga annabi musa to za mu ga fir'auna shi annabi musa sai Allah ya ce masa to ka ɗauki ɗan uwanka bani isra'ila ku fita ku fita in kai dubu ɗari shida kamar yadda malamin ke faɗa ka dubu ɗari shida. To akwai alaƙa tsakanin Misra a bani Isra'ila da Kiftawa. Kiftawa su ne asalin mazauna Misra. Irin aro na kayayyaki da sauransu. Mutanen bani Isra'ila sun auri kaya irin na ƙawa daga mutanen bani Isra'ila irin aro ne na mu'amala da yi. Akwai kayan Kiftawa da yawa a hannun bani Isra'ila. To da Allah ya ba annabi Musa umarnin ya fita da shi da jama'arsa sai suka fita da wannan kaya. ba su mai da su ba fir'auna ya zo ya zo abubuwan da kuma shi da fice to shi kenan ba za mu yadda ba sai ce bari a bi fir'auna da bai annabi musa da jama'a to da suka fita suka bi su za mu ga kamar yadda ya zo a cikin kisar da ta zo a cikin suratul shu'ara a farjina min jannatin wa uyun shi fir'auna fir'auna da jama'a Allah ke cewa suna cikin ni'ima ba kharajna hum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa makanin karim kazalika wa awrasnaha bani isra'il ka gani ya fita shi fir'auna ya bi annabi musa da jama'a shi kenan da suka je suna tafiya sai allah ya gaya wa annabi musa yadda zai yi har kuta na annabi musa na cewa innakum muttabu ana fafin mu a baya suna gaya wa annabi musa ga mu nan a baya ba za su ce inna ma irati kar ku damu allah yana tare da mu ba abin da zai faru allah yake gaya mu abin da zai shi da suka je ainihin ya ɗauki wannan kogi da sandarsa mai albarka ya tsage ya shiga ainihin wato suka wuce fir'auna ya zo dokinsa ya yi ya tsaya yana ya kallon jure sai ya shafa kan fuskar doki aka ce ya biyo kawai fir'auna sai ya biyo nan doki ya biyo jure zuwa ne su ma suka bi suka bi suka bi suka bi fir'auna sai da aka je tsakiya kawai sai ruwa ya haɗe to Allah za mu ga yana faɗa a wani aya ko wajawan nabi bani Isra'il bahar fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu bagayan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala aman annahu la ilaha illa alladhi amara bihi bani Isra'ila amara bihi bani Isra'ila muslim Allah ya ce mun tsere da bani Isra'il bahar mun tsere da su wannan koki fir'auna ya bi su saboda kiyayya da gaba sai lokacin da wannan kogi a tsarkan wasarar kogi ya rufe shi sai kuma yake cewa wai amantu na yi imani cewa annahu la ilaha illa allazi amana bani amana bi bani isra'ila na yi imani da wannan Allah da bani isra'ila suka imani da shi wa ana min al-muslimin ni ma musulmi ne kaji yayi duk wanda ranar da ba ta da amfani Allah sai ce al'ana wa kad asaita qablu al'ana wa kad asaita qablu wa kunta min al-muslimin yanzu ne zaka ce ka tuba malamai a wajen tafsirin wannan gurin a wannan waccan waccan aya an ce mala'ika jibril Allah ya aiko a wannan lokacin bukar fir'auna ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi kada ya karasa sai aka dauko tabunar nan kogin sai aka toshe wani saboda karfin la'ila a ilin nan duk ka tobarar da ya yi jin nan a baya in ya faɗe ta to Allah zai iya kallon shi wataran da rahama mutane suna wasa da la'ila a ilin nan in ka duba tafsirin ahalus sunna za ka ba a yadda wannan abin da ya niyyar faɗa ne shi ne aka faɗa amma shi bai faɗa ba amantu annahu sai aka toshe bakin bai ƙara ba Fir'auna ya halaka to kun ga annabi musa da mutane suka suka ce wannan kisa da ta fitar annabi musa da fir'auna an mai an tanana ta ta me hikimar jama'a ne hikimar yawan nana ta kisar annabi musa da fir'auna abubuwa ne guda ɗaya zuwa guda biyu zuwa zuwa na farko duk girman kan mutum da kafircinsa da ɗagawarsa bai kai fir'auna ba na biyu duk tawakkawarka duk tsoron Allahnka duk bin Allahnka baka kai Annabi Musa ba an gane na uku duk yadda mutane suka kai da kansu tsara kansu su yadda suke so sai yadda Allah yake so za su wannan shine darasin da ake koya in an karanta Allah shi yasa ke tanana ta iskar annabi Musa da Fir'auna in ka shiga cikin suratul Taha Allah sai ce in za ku je wajensa wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha kun ga Fir'auna ga girman kai ga dagawa ga kafirci duka ya tara Fir'auna ya shiga dagawa ta shugabanci ya shiga dagawa ta masu kudi ya shiga dagawa ta kafirai yana cewa ana rabu kuma la'ala annabi musa ulul azumi ne minar rusul yana daga cikin manya-manyan manzannin allah ga karfin ciki allah ya bashi dukkan annabawan allah ya ba annabi muhammadu ba wanda ya kai annabi musa jiri da kira da karfi ga shi kuma yana magana da allah kai amma aka aiko shi in in in in boxing za a yi a gurin ai annabi Musa duk kada su sai yawo amma sai aka ce kai da dan uwanka Harun ka kula lahu qawlan layyina me hikimar da Qur'ani yake koyar da mu ba kawai mu karanta mu ta kissa shikenan muna dan jin dadi muna wuce a ba aya ta Qur'ani wacce za ta zo wanda za a koya ba kawai ka karanta ta wuce a akwai darasi in kana fama da shugabanni azzalimai ga Fir'auna in kana fama da kafirci kafirai da kake cikin su ga fir'auna in kana fama da takawa ta kisa ga fir'auna in so kake ka zama mumini cikakke ga annabi Musa da dan wannan haru amma sai Allah ya ce in za ku je wajen sa ku yi masa wa'azi ku kula nan ku taulallai kai mai koyi da annabi Musa in musulmi ne kai na kwarai za ka je kai wa azzalimi ko kafiri ko mai dagawa ko wanda ya karkace kake so ya dawo kan hanya to me ya kamata ka mai kai ma sai ka koyi da Qur'ani ka kula na ku kaulan layyina ku gaya masa magana mai daɗi mai taushi kisan in ka duba cikin kisan cikin shu'ara za ka yadda yake bin shi yana bin shi yana bin shi ya kawo mai hujja a walauci suka bi shay'in mubin a walauci suka bi shay'in mubin fatibi ala'ayin fatibi shi fatibi yake cewa ce a walau alifin istifham ne na neman yadda in zo maka da hujja bana ko na zo maka da hujja kaga magana ce da layyana ne ke amma mutanen mu aksari bai darasi akan kissar fir'auna da ainihin wato nabiyullahi musa alaihi salam qul ila sabili rabbika bil hikmati wal mawizati hasanatan wa la tadrukum bil lati hiya ahsan ahadin qur'ani duk wanda yake takama da qur'ani to kai kokari kai wa'azi ka jawo mutane yadda za su karbe ka ba yadda za su ture ka ba in ka lura da yanzu yadda muke a Najeriya ba ba lalataccen kasa wacce malamai akasari suka shiga cikin wani hali wanda ina ganin a nan gaba Allah kiyaye sarran masu wa'azi a yau ya yi yawa wallahi musamman masu da'awar sunan nan wannan aya in suka zo irin wannan maganar firawuna sai ba ruwan su ka kira mutum kafiri musulmi dan uwanka ka ce mai kafiri wa kuma so kake ya dawo ya sunna irin ta ka kira mutum dan bid'a so kake ya dawo kuma ya sunna irin ta ka kira mutum mushriki to kake kuma ya dawo waye na irin nan kaga ba abin ba abin ba abin sunnan qur'ani shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma zaka duk kiran da zai zaka ga mutanen sa ma hayyabar duniya bai yake su akwai niyya a kuma gindin sa munafikai masu zafi cikin sahabbai ce ya rasulullahi mutanen sun dame ni tunda Allah zai iya gaya ma karo sai Allah duk ya bayyana maka su mana ka yaƙe su sai ce haba bawan Allah sau kake a ce Muhammadu ya bar kafirai ya dawo yana ya karɓar wannan musulmi ku ji kuma zama su amma mu yanzu cikin malaman nan masu da'awar sunna abin alfahari ne ba in ka ji ya ce sunna ya ce bid'a ma'ana bid'an nan abin da yake nufi masu la ilaha illallah yake magana suna yin bid'a ba fa bid'ar da shehu dan gudu ya karta ba ita yake magana ba wacce ya yaka ba a a bid'ar masu sufanci da la ilaha illa shi ne shi iko kansa a rayuwarsa ya ga ya kawar wanda kuma har abada muna faɗa ba za a iya duk irin plantin da kuke yi muna sanar da shi eh kariya buɗe ta kare tun da kan ya fito buɗe ta ga rana wannan kes din na sorry za ku na tsaya wannan kes din na Idris sun zantan shi wallahi ba karamin alheri bane a wani bangare ga musulmi saboda tun farko mu musulmi mun gano wanda suke yin abu dan Allah dan Annabi Muhammadu da gaske yanzu ko mun gano wanda ƙarya suke ko da yake alhamdulillah a cikin su mun ga wasu mata ne masu hankali wallahi wanda su burge yan izala masu tunani ‘yan izala masu fikra masu yi don Allah daga cikinsu akwai abdulmutallin abdulmutallin kanan jafar ne ‘ya'yan maza suke ina jin yan uwa da mun yi aiki da shi a Legas da a Legas ringe yake aiki don wani jafar yanzu yana da yana daura Legas yana yi ya fito yana cewa abin da wannan abin da mutumin ya yi don Allah ku rika yin gaskiya abin da wannan mutumin ya kuskure ya gaya wa annabi magana ya kamata a hukunta shi ina magana kuna wani da'awar sunna lokacin da muka sha wahala sunnan ma muka kun san inda kuke wannan ya burge ni akwai wani malami ma da na gani shi ma shi ma yana magana ya ce jama'a in dai gaskiya za mu faɗa abin da fa 'yan ɗariƙan nan suke magana a kai ba fakanta wasu da isti'ana suke magana ba ba fa muna magana akan tawassuli da manzon Allah da isti'ana da Allah da manzon Allah ba shi muke magana muna magana akan gaya wa annabi magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shirin annabi ma daban yake la tajalu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dukum ba shirin manzon Allah ma daban ake ba shirin annabi ba daidai ba yana sa aiki ya rushe duk aikin da kai na kirki na kawo hujjinsa malik bin bin umaira ko wanda wanda Khalid bin Walid annabi Allah ya tura ya tura Khalid bin Walid a je a yi su sadaka mai arziki ne malik ne da ya je ya ce ka ba da zakka ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a zakka eh sai ce haka za a bar ku sai hukum haka abokin nago yake umarce ku da kawai a zuwa da kamar kwace abin da yake nufi abokin ke da sace kai mazala shi ta sai hukum kalmar ba duk wanda yake karatu ya san wannan kisa yace haka haka abokin ku ya umarci ku wannan kalmar sahibi ku yace wallahi yake kara fada sai na yake ka manzon Allah kike ga wannan magana ya kara nana kawai ya zaro ko bai tsara kai shi yanzu da Allah idan su kale bidiyoyi za su dawo yaya ai wanda za a tare wa kai suna da yawa cikin ahalus sunnan nan to haka ɗan uwa wannan kissar ta fir'auna da nabiyullahi Musa izina ce duk irin yadda kake so mutum ya dawo kan hanyar to mi mai ladabi yi mai tsari sai ya dawo in kana so ya dawo saboda Allah ce la'annahu yatazakkaru aw yakhsha watakila ya wa'abartu at-tadhakkur shine ar-rujuu al-mahdhur shine at-tadhakkur ar-rujuu al-mahdhur mutun ya dawo daga abin da ba a so ya ji shine tadhakkur ba ka so in yi kaza to yi mun abu cikin nasiya ba ka so in yi kaza yi mun abu cikin nasiya da shine matsalar da muke ciki dan kai uwa za ku gana tsaya nan gurin wannan kissa ta duk inda kuka an maimaita kisar fir'auna annabi Musa alaihi salam da fir'auna ana nuna mana yadda za mu yi wa'azi ne cikin hikima cikin ladabi cikin tsari to sai mu samu karbuwa wajen jama'a wancan bawan Allah da nake gaya mu wallahi malamin nan kai da dauka a wayar nan ina jin yana cikin waya tsohon yace mu muka kawo abu yace in gaskiya za ku faɗi mutanen nan yan dariƙa mun haɗa kai a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun yaƙi wancan shaiɗanin wanda ya fito yana gaya wa annabi magana da sunan wai kare annabi yake yi aka yi nasara a kan shi aka kai shi ƙasa kuma yanzu banna ta fito cikin mu in ji shi yake fara kuma sai mu kare wannan mutumin yanzu haka mun yi gaskiya wallahi yake fara ina nan a wayata yace to billahi na ji wannan maganar idan mutum ya ci gaba abin nan za ta iya kai mutum aikin shi rushe gaba daya to shi yasa nake farko magana na ce wallahi mun gode wa Allah saboda yanzu mun zama masu san manzon Allah to da kai suke faɗa masu da'awar san manzon Allah to in dai san manzon Allah ko da da'awa ne to mun gode Allah kuma billahi lazi mai ishiri ne abin da ya ce wa jan'u rasulullahi la yashafa su dukkan tawagan manzon Allah wallahi ba za ta kura ba ta a gaba a ganin ta duk irin shirin da mutum zai yi muna da ko kafofin yatsa labarai miliyan za ku aje talabijin rediyo ana wa'azi a sai filaye a sai waye-waye da aikin banza ne mutane sun gane domin yanzu abin wato tambarin za mu buga muku makiya manzan Allah dutsen tanshin nan la'ananne la'ananne za ku jira faɗi wannan kalmai inanne la'ananne ba wanda bai zaga a cikin su ba in kuka ji zakin da yake shan ɗari ruwan bauchi billahi da zila ila illa huwa ba wai zaki irin na kara ba dura ashar zaka da suna yau yau ba a fitte musu kawai saboda yana ɗari ba abin da kace shi ra'atul jarima ko ba ka yi mai ba in ka ja ce ra'asul jarima da shi da rasuwan goce ba abin da ne kawai yana ce a yi tsalla a yi zikiri shi ne laifin da yasa wanda ba su gane ba suka ce muna zafi akan wani yanzu da wani abu ba ai ba ma mu yi dan haka wallahi azimi Allah ya sa asirin ku ya tsoro kuma nan gaba matsalar na nan a nan gaba yanzu idan ba a hukunta wannan gidan su sannan shi ba billahi da la ilaha illa huwa na gaya muku ce rubuta kwaye dukkan wanda zai fatan shi kan manzon Allah abin bakin cikin ba wanda yake hukunta shi a Najeriya wannan abin damuwa ne ko a ina yake kuma tun daga dutsen kan shi yayi ba hukunta shi ba amma idan aka hukunta shi to kaga Allah ya yi nufin kan mai haɗu kenan Allah ya yi nufin kan mai haɗu kenan domin duk wanda ya taso ta jarumin manzon Allah a haƙairar hukuntarsa a danne shi amma yanzu tunda kuka nuna na baya laifi ai magana ce akan isti'ana magana ce akan tawassuli ƙarya ne kuma in aka zo magana isti'ana da tawassuli ba kunya za a yi wallahi kunya za a yi ga yara ƙanana wannan yaran su su abin fata su suna su a zo musa wanda suka yi suna ga su ga su sadauki nan a nan karo ga su irin su bana ce dukkan sun yi to in kuwa wannan abin wallahi babban musiba ce babu kira qur'anin kawai karanta shi aiki kai koyi da annabi musa mana alaihi salam yanda Allah ya ce yayi domin wajen wanda zaka je baya fita ko dai kafiri ne ko kuma mujrimi ne ko mushriki ne to ba sai ka irin yadda annabi Musa aka koya mana ba yadda manzon Allah ya koya mana ba to alhamdulillah nan za mu tsaya za mu kana tsaya nan gurin saboda ya kamata wannan darasi ne wannan ayoyin da muka karanta shi ta annabi Musa a aya ne akan kuma wato abin da yake burge wannan zai sa mu ƙara samun abin da duk wani plan akwai abin da suke kira awai algazar fikir wato ya za a yaƙe mu da ta tunani ba yaƙi ta faɗa ba za ka ga suna ƙoƙarin mamaye masallatai da gina makarantu da wai duk inda za a je kafa gwamnati in ka je ma'aikatan gwamnati za ga an yi masallaci sai ga sai ga irin makiya maulidi da yake zama shi ba to duk wannan mun gano wannan muna da makarantu na islamiyoyi ila masu kuna ku yawa muna da makarantun private school wanda muke yi yanzu kuma ɗaya ce tanganta goma mu idan muka yi ɗaya kuka yi goma ɗayan mu tafi taku wallahi in jami'a ce mu yanzu muna da ita on the ground ma yanzu muna da ginannen jami'a a nan kano sannan ga wata nan muna yi a nan hanyar hanyar bici aiki ya yi nisa in wani tunani ne mutum yake idan gidajen rediyo ko wani gidan talabijin da kuke ta yada wannan shirme ne a ba a manzura zai zama saboda babu Allah a ci mu ko manzan Allah muke so duk abin da za ka yi ka yi wa'azi ka ja mutane in dai wallahi azim baka sa manzan Allah gaba ba inda musu zaya yanzu misali tun da aka fara wannan kira cewa a bar ɗariƙa a bar ɗariƙa a bar kafirci muna ɓoye kaza ana ɓoye kaza jawahir da ma'ani yan hakika sun dawo yi suke ai tona mana asiri suke kaza kaza kaza dan Allah in tambaye mu yan uwa wacce za mu ya ce aka daina ɗariƙa wani shehi ne ya dawo aka wanke shi ya dawo ya komo ya daina dare ba wanda ya daina ta wanda za gane gaskiya ne kenan ba inda aka daina sai karuwa aka to Allah ya samu dace uwa nan za mu tsaya sai gobe sai mu sai mu ci gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh